نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بقي جوة جمادة أولى جراء النبي صلى الله عليه وسلم دوبدا ندري هدود أربعين بقي وان دي دي دي دا عشرين دا ترى جوة قومة شكرة تدبوبي لعشرين دا بيار muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulughul maram min adillatil ahkam muna cikin babul aymani wan nuzur a kitabul aymani wan nuzur malai yace wa an uqbata bin amir radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga uqba dan amir Allah ya kara mushi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ce ya da abincin Allah su kare tabbata a gare shi ya ce, Kaffaratun naziri, kaffaran alwashi bakance, kaffaratu yamin, kaffaran rantsuwa ne. Rawahu Muslim Imam Muslim ya rawaito shi. Wazarar Tirmidhi yufi Imam Tirmidhi ya kara a cikin shi, idan lam yusammihi idan bai waɗi bakancan ba. wasahahu kuma imamu tirmidhi ya ce hadisi ne sahihi abinda hadisi yake nunawa hadisi yana nuni akan cewa idan mutum yayi bakance kowane iri ne na kuɗi ne ko bakance ba na kuɗi bane kafara shi shine kafara irin tarantsuwa da Allah ya ce fa kafaratuhu it'am 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba bana dai da ake kafara dan su ake haka ake yin kafara ta alwashi ta bakanci ma'ana wannan cewa duk wanda ya bakance to tuka bakancen ba dole bane babban kana ya bakancen da ya karhinka ko kuma bai ya karhinka ba amma abin yayi yawa to saboda haka sai ka sai a ce ka yi mi kai ka fara kawai ta rantsuwa shi ke ana in ka ga dama ka cika ko da ma ba kancan baya da nauyi gare ka in ka ga dama ka cika in ka ga dama kuma sai kai ka fara ba da mahita ɗayan biyu ne ko dai ka cika ba kancan da kai ko kuma kai ka fara wannan kuma shine fahimtar mafi yawan malaman hadisi imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya gayi cewa dukkan malaman hadisi sun tafi akan haka cewa duk wanda ya bakance ba dole sai ya cika ba amma kuma dole ya kafara to da ya dora ma kanshi dama ba dora mai akai ba Imam al-Bayhaqi ya yi da hadisi daga Aisha radiyallahu anha a cikin mutanen da ya sanya dukiyar shi gaba daya ya sanya ta sadaka ci ga talakawa yana da kudi yace duka yayi alwashi yayi bakance zai sadaka da dukiyar shi gaba daya ga talakawa aka ce yaya za a yi a aisha radiyallahu ta ce ai kafara za a yi tarasuwa kawai ana ba sai ya cika ba ina akwai mahita ka ɗauki dukiya gaba ɗaya ka bada ka zakka ma ba ce gaba da ba gaba ɗaya ba ce ka ɗauki kuɗin ka ka mika ba ka zanna ba kada ballantana wani abu ne da ka ɗora ma kanka kaga abin yana da wahala tsara ka sai Aisha ta ce ai ka fara rantsuwa shikenan kawai ya hita daga wannan alwashin nashi haka ma Imam al-Bayhaqi ya kare ita da hadisi daga Safiya tace ta ji Aisha radiyallahu ta'ala anha wani mutum yana tambayar ta game da wato ya ce dukiyar shi gaba ɗaya ya sanya ta ga hannun Allah ba na hanyar Allah gaba ɗaya ya sanya dukiyar shi gaba ɗaya aikin Allah za a yi da ita gaba ɗaya ko kuma dukkan dukiyar shi ya ce a ci gaba da wato kula da kowa kaba da ita. Me zai karkare mai wannan Aisha radiyallahu anha ta ce, abin da ke karkare rantsuwa shi ya karkare mai wannan magana ne kenan duk lokacin da mutum ya yi abin da ya karin shi ko kuma ya ɗauko rigirgin abin da yawa to ga mahita shi ne sai mutum ya yi kafarar rantsuwa ka ci da mutum goma ko ka tubatar da su ko kuma in baka samu dama ba sai ka yi azumin ne ko ka yanta wayan bawa in baka iyawa sai ka yi azumin kwana uku shike nan saura kenan hadisi yana nuna mun cewa duk wanda ya yi bakance in ya ga ba ya cikawa to dan ya tada wannan bakancan ba laifi bane sai ya kafara wasu ko malamai suka tafi zuwa ga cewa a sai an bambanta tsakanin abin da aka yi bakancan idan abin da aka yi bakancan da shi ya zamanto aiki ne ana iyawa to aiki in ya zamanto mutum yana da iko aikata shi ta wannan rantsuwan ta kullu mana ba wai kawai haka ne abin ba wasu malamai suka suka ce a idan abin da kai bakance wani aiki ne kuma kana da ikon aikatawa to bakancen ka ya kullu ba za ka yi kafara ba sai ka yi shi idan kuma ya zamanto ana iya aikata shi kuma jinsin shi ya zamanto irin shi wajibi ne akwai irin ire-iren shi cikin addinin musulunci waɗanda suke dole to nan ma dole ne mutum ya cika wannan alkawarin shine fahimtar Imam Malik da Abu Hanifa da sauran malamai mana akwai bambanci ba wai kawai haka za a cewa mutum da yayi ba kance ba ana dibawa a gani kamar yadda malamai suka yi bayani Imam Shafi'i ya ce a kwata-kwata ma ba kance sakakke ba ya kulluwa zai kasancewa tamkar rantsuwa ne sai mutum ya kafara kawai Allah ya sa mu dace to sai hadisi ya ce idan mutum ba ya iya ko kuma ya yi bakancan da bai faɗe shi ba wa fi riwayatin tirmidhi in kana lam yusammi ko in ya kasance bai waɗi wannan ba mana bai waɗi bakancan da ya ba kawai mutum ya ce na yi bakance shiru muna ganewa mutum kawai ya ce ya yi bakance shiru bai wani abin da ya bakancan ba, ba mai hukuncin shi, shi ne kawon mutum kawai ya ce ya yi bakanci, ba shi ma ana dibawa a gani, idan abin da ya bakancan ya zamanto wato yana iya aikata shi to sai ya aikata, idan kuma ba ya aikata shi to shi kenan sai ya kafara. Idan akwai bakance da za ka cewa na yi bakancen yin sadaka da kaza. ko na yi bakancan yin azumi kaza ka iyakance ka faɗi akwai kuma lokacin da kawai za ka cewa na yi bakanci na yi bakancan azumi guda nawa baka faɗi ba in dai na samu kaza ko in kaza ya samu to na yi alkawarin yin azumi kai shiru azumi kwara nawa kawai kai shiru kaga baka ayyana ba baka faɗi ba muna ganewa ko to dai ya zamanto haka ya za a yi kenan ko kuma a mutum ya ce ya yi bakancin duke shi gaba ɗaya idan ka ce na yi bakance na yi alwashin yin sadaka da dukiya kai shiru ba ya zama dole sai ka yi amma in ka ayyana ka ce dukiya ta kaf na yi bakancanta to malamai suka ce sai ka yi amma in kawai cewa kai na yi bakancin sadaka da dukiya kai shiru to sai kai ka fara ta rantsuwa amma in kawai ka ce lalle dukiya ta kaza gaba ɗaya duka na yi bakancanta to sai mutum ya yi sai mutum ya bada ta gaba ɗaya Allah ya kiyaye wani abi dawuda abu dawuda kuma min hadisi ne abbas daga hadisi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda yana da riwaya marfu'an marfu'in hadisi man nazara nazran duk wanda yayi bakance lam yusammi bai faɗe shi ba fa kafaratuhu kafaratu yamin kafara shi kafara shi ta rantsuwa wa man nazara nazran duk wanda yayi bakance fi ma'siyatin a cikin sabon Allah fa kafaratuhu kafaratu yamin shi ma kafara shi kafarar rantsuwa ce wa man nazara nazra la yutiquhu duk wanda ya bakancan da baya iyawa kai bakancan abin yayi karhin ka fa kafaratuhu kafaratu yamini kafara shi kafara shi ta rantsuwa muna ganewa duk wanda yace in ya samu kuɗi ko in ya samu lahiya ko in matar shi ta yi lahiya sai ya je sama ta farko yana iyawa kaga ba yiwa a gara ma kasa ta farko ko kai ta yi kai ta kasa awa sai sai sai ka ji wa kajin dumin kowa kasa tarihi ka shi kenan amma sama ya zaka zuwa kaga abin ya yi kare mutum ko kuma mutum baya da kodala ce in matan shi ta yi wulaya abin sadaka tiya ma da za a yi tiya ta ci guda da za a yi kunuran nan babu amma ya ce sai ya yi sadaka da buhun hatsi ya ne za a yi kaga abin ya yi karin shi watakila ma kudin sakin likita ba ya da su bai na shi na sadaka da buhu ya samu shi na kaga ya yi karin shi duk wanda ya bakance alkawarin yin wani abu abinda ba ya iyawa ka kafaratu kafaratu yaminin kafara shi kafara shi ta rantsuwa wa isnaduhu sahih isnadin shi ingantacce ne illa anna al-huffaz sai dai makaranta hadisi rajjahu waqfahu sun ainihin jayar da tsaya mashi akan wa akan Abdullahi dan Abbas suka ce magana Abdullahi dan Abbas ce ba maganar manzo Allah bace sallallahu alaihi wasallam وللبخاري امام البخاري كما yana da riwaya min hadisi Aisha radhiyallahu anha daga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda waman nazara an ya'si Allah duk wanda ya bakancan ya saba ma Allah fala ya'si kai ya saba mashi wali muslimin min hadisi Imran muslim yana da riwaya daga hadisin Imran dan Husayn la wafa'a li nadrin fi ma'siyatin babu bakance ko ba cika bakance na saban Allah alkawarin da kai na saban Allah da ce kayi alkawari dirar da wani ya dawo daga balaguru wani dan wanka ne da ya tai diga ka ce dirar da Allah ya bido shi ba da ƙara bai magana a ga na yi saban Allah ne ko to ba a cikawa waɗannan hadisai gaba ɗaya suna bayyana mu cewa wato duk wanda na warko duk wanda alwashin da bai faɗe shi ba to kafara shi kafara ce ta mi ta rantsuwa haka ma wannan mun riga mun yi bayani shi haka ma duk wanda ya bakance alƙawarin saba ma Allah to kafara shi ma kafara ce ta rantsuwa sabon Allah kamar yadda muka bada misali ka ce dan wanka in ya dawo ba za ka kara mashi magana ba gaba ba ta da kyawu kaga sabon Allah ne ko mutum ya aikata sabon Allah din ko bai aikata ba shi kenan kawai kafara mutum zai haka duk mutumin da yayi alwashin cewa alwashin yayi karhin shi kamar yadda muka bada misali a hankalce yayi karhin shi shine kamar hawa sama muna ganewa kamar hawa sama abu ne da ba yi ba a hankalce ba yi ba wanda ya taba hawa sama ko kuma a shari'ance mutum ya yi alwashin da ya yi ƙarfi shi ba yi wa kamar mutum ya ce in matata ta yi wulaya sai na yi aikin hajji mana sau biyu aikin hajji sau nawa ke ga shekara guda ake sai ce sau biyu zai a gayi a shari'ance ba yi wa da umara ce to da dama dama ko amma yake haji ba yiwa har guda biyu cikin shekara daya domin shi lokacin shi ɗaya ne ba yiwa kuma ka yi shi kuma ka sake maimaitawa domin kwanakin shi da lokutan shi so ɗaya suke maimaitawa a cikin shekara kamar ramadan ka ce in ka samu laya sai ka yi azumin watan ramadan na biyu bana so biyu za ka yi shekara ɗaya kaga da ba yiwa ko yawwa domin aikin hajji watanni ne zulqida zulhijja ko shawwal zulqida zulhijja alhajju ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu da sun wuce kuma sai bari saboda ka ba yiwa ka yi tsayuwa a arfa sau biyu domin mi so da yake yi wannan yini ya riga ya wuce in ka sake koma kai kare za ka tsayuwa ba kowa wurin haka kwana musdalifa so da yake yi haka zama miladi so da yake yi in ya wuce kuma shi kenan sai bari to kaga wannan wato bakance ne mutum ya yi baya iyawa abin ya yi ƙarfin mutum domin mutum ya kamata yi sai ya kafara ta rantsuwa kafara ta a tabakance na sabon Allah wasu malamai sun ce babu kafara sai mutum ya yi istighfari ba zai saba ma Allah ba shi ke kuma ba zai kafara ba saboda wasu hadisai sun zo da kamar wannan hadisi na ƙarshe man nazara nazara ma'siyatin wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk wanda ya bakance na sabon Allah to ba zai saba ma Allah ba kaga bai faɗi mi ba ba wadai ka fara ba kawai cewa yi duk wanda yayi ba kance zai saba ma Allah to kai ya saba ma Allah Allah ya sa mu dace وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه an karba hadisi daga Uqba dan Amir Allah ya kara masa yarda qala yace nazarat ukhti ‘yar uwata ta yi bakance, an tamshiya ta tafi ila baitin lahi ya zuwa ɗakin Allah kaba kenan hafiya ƙasa ba tare da kuma tasa takalmi ba, daga Madina zuwa Makka, kamar daga nan zuwa dogon doci, kuma ƙasa kuma babu takalmi, ta yi bakance ta ce za ta yi. fa'amaratni sai ta umarce ni an astaftiya laha rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam in nema mata fatawar manzala sallallahu Alaihi wasallam in tambaya annabi sallallahu Alaihi wasallam fastaftaituhu ya ce sai na tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙala rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sai manzala jira da abinci Allah ƙara tabbata a gare shi ce litamshi ta tahi amma waltar kafkace mata ta haura kuni kanta ta da ƙasa kuma ƙasan ma ba ta kalmi go wanda Allah sallallahu alaihi ce kace ta tayi amma ta hau sama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wallahu li muslim lawazi ne imam muslim ne wa li ahmad wal arba'a malamai guda hudu da imam ahmad suna da riwaya faƙwala da aka tambaya da sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki la yasna'u bi shaqa'i ukhtika shay'an me za yayi da wahala ya uwarka wani amfani Allah zai samu yi uwarka ta wahala kaga wahala ce ka tai daga nan tsaya daga nan kamar zuwa dogon duci kuma ba takalmi kasa kuma ga abubuwan hawa to saboda haka in ta gaji ta wahala ta galabaita ta shiga uku me zai amfani Allah wata karuwa ke akwai ciki mura ka hore ta ka ce mata faltaktamir ta sa mayafi ta sa hijabi ta lullube jikinta dan datan ta yi abakance ne cewa za ta ta yi haka nan ta yi bakance za ta ta yi ƙasa ba ta kalmi kuma haka nan huntuwa ta cire hijabi da ta tahiya sai ka ce mahaukaciya sai manzala ce ka ba ta umarni ta sami waltaktamir ta sa hijabi waltarkab kuma ta hawa abun hawa walta sum talatata ayyam kuma ta yi azumin kwana uku shi kenan da ya wadatar da ita da ta da za ta yi matsayinta na mace ka bigi daji ka bari da Allah ya sa mutane za su tsaye a cikin tawaga sai a tai tare da ita hadisi ya nuna mu cewa dukkan mutumin da ya bakance ta dakin Allah cika wannan bakancen bai lissauce shi ba ba dole bane muna ganewa ko yawa mana duk wanda ya bakance da tai kasa ba tare da yawo abin hawa ba to cika wannan bakancen ba dole wasu ya cika shi ba mutum na da damar ya hau yawo abin hawa ko da ba gajiyawa ta sa shi ya hau ba kamar yadda ita wannan ba wai gajiyawa ba don ba ta iyawa ba ne manzo Allah ya ce ta hau sallallahu alaihi wa sallam wasu malamai kuma suka taya kan cewa in dai mutum yana iya hawa to bai kamata mi bai kamata ya hau ba don dai mutum yana da iko akan tahiya to kai ya hau ya tai kasa da inda ya alwashi amma da hadisi ya nuna cewa mi baltar kaf ta hau saboda kenan kaga hawan shi yayi Allah ya samu dace mana duk wanda ya bakancan ta ya dakin Allah to shi kenan sai ya yi in yana iyawa sai ka ta malamai sun da akan cewa duk wanda ya bakancin ta yaya wani masallaci daga cikin masallatai to ba dole sai ya ta ba in dai ba makka da madina ne ba da baitul maqdis ba saboda hadisi ya ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida ba nika gari ayi balaguro zuwa wani masallaci sai dai masallatai guda uku da haka in kai bakancin zuwa wani masallaci daga cikin masallatai banda waɗannan guda uku to sai ka tai masallacin ungo ka gama sai ka dai masallaci kusa da kai kawai kaje shi kenan ka cika bakancinka Allah ya samu dace وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن كرباني سنة عبد الله بن عباس الله قال مصير داتي istafta sa'ad ibn ubadata sa'ad dan ubada ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi nadrin kana ala ummi a cikin alkawalin da ya kasance akan mahaibe shi tsohuwar shi ta yi alkawari ta yi bakance tofiyar ce ta rasu kabla an ta gabarin ta cika wannan bakancen da ta yi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai iqdihi anha ka biya mata shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi yana nuna kenan da zaran mutum yayi bakance bai samu yayi shi ba sai Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar shi cewa za a cika mai abin da ya alkawarin aikatawa da ran shi dai bai samu dama ba Allah ya mai cikawa ya rasu to za a yi ma mutum wannan abu matukar dai ba sabon Allah bane in dai abu ne daidai to ya halitta a yi ma mutum kamar yanda shi wannan sahabi ya tambayi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan muna ganewa ko yawa duk wanda mahaifin shi ko mahaifin shi ta yi alkawarin yin wani abu bata samu ta yi ba to kai kana iya mata kuma Allah subhanahu wataala ya kai mata ladai kamar yadda muka riya muka dai sani cikin bawan ba su sukan da ke tsakanin bawa da Allah ko tsakanin shi da mutane in aka biya mashi to abin zai kai mashi wa an thabit ibn dhahhak radiyallahu anhu an karbo daga sabit dan dhahhak Allah ya kara masa yarda Kola ya ce, Nazara rajulun, wani mutum ya yi alkawari alhaji Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama a zamanin annabi sallallahu Alaihi wasallam, an yan hara iblan ya yanka ko ya soke raƙumma bi buwana a wurin da ake ce ma buwana sunan wuri ne. Fata Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama fas'alahu. sai yau manzala sallallahu alaihi wasallam sai tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam ko sai manzala ya tambaye shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal kana fiha wathanun yu'bad shin a wurin akwai gumaka da ake bauta ma shine wasan akwai gunki da ake bauta a wurin saboda haka zaka je kai ma ka sossoke raƙuman da ake sokewa wurin waɗanda ake hadaya gare ake hadaya su da ga gumaka fa qala la yace ba annabi a ba sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tambaye shi yace mai fa hal kana fi aidun min ayati a wurin da zaka tsaya ka yanki ka soke raƙumi akwai wani biki da ake daga cikin bukukuwan maguzawa akwai bukukuwan bori da ake yi na saban Allah da shirka da Allah wurin faƙali sai ce la ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai aufi bi nadrika to ka cika bakancanka fa innahu domin ka sani cewa la wafa'a ba a cikawa linazirin gabakance fi ma'asiyatin layi a cikin sabon Allah. Wala fi qati'ati rahim kuma ba a cika bakancen da aka yi na yanke zumunci. Duk wanda ya alkawarin yanke zumunci da dan uwa to aikin banza ne. Wannan bakancen ba za ka cika shi ba. Wala fi ma la yamliku ibn Adam haka ma ba a cika bakance wanda dan Adam bai mallaki abin ba. in ka yi bakance za ka ba mutum abin da baka mallaka ba kaga shi ke ba za ka cika ba sai dai ka yi kafara ko? yawwa ɗanka ne yake neman bak sai ka ce in dai ya same ta bana to ka ce ma wani in dai dana ya samu sai na baka shika hamsin shi kuma kullum yaron in za ya ta yaron makici da kanshi abinda za a ba shi mawa sai na za a ba shi kamsu a shi kamsu ta yi ƙarfi shi to ba a cika wannan bakance shi kina Allah bai banka saboda ba ka yawa ko kuma ka ce ma ɗanka ba ka da hali in dai ka ci ba sai na sai mamoto ɗanka zan ki zuwa university da shi Ni kuma ba ya da yaron ma shi ke ta dabarun shi ya aikin garaji yawa ne da ya samu abin da yake ci to yana za samun mai kudin mutum baraka da ba za a cika maka wannan alkawarin ba saboda ba a da iko ba mallaki kudin mutum ba zai sai maka sai kai hakuri kawai amma ni da kara ma karin ka ci jarabawa kawai ka je ka nemo kudin mutum da kanka ka sai maka kanka rawahu abu dawud wa tabarani abu dawud da tabarani suka rawaito wannan hadisi wallahu lahu labazi na tabarani ne wa huwa sahihul isnad kuma hadisi ne wanda yake da dangane ingantacce wa lahu shahidun min hadisi kardab kuma yana da wato hadisin da ke mai shaida daga hadisin kardab inda ahmada a wurin imamu ahmad wannan hadisi abin da yake nuna mu cewa a duk wanda ya bakance a wurin da arna ke bikin su to haramun ne cika wannan bakanta muna ganewa ko duk wanda ya bakance cewa zai je wurin da arna mushrikai maguzawa suke ainihi bukukuwansu na sabon Allah na shirka da Allah subhanahu wataala to mutum ba zai cika ba ba a cikawa saboda mai cikawan goyon baya ne gare su yarda ne da abin da suke aikatawa Allah subhanahu wataala kuma ya hana magoye bayan sabon Allah mukama saba ma Allah Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan yawa kakku taimaki juna kakku kama ma junanku akan zunubi da kuma saban Allah subhanahu wataala amma wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa saboda haka ba ya da kyau bikin shekara shekara da ake yi ko tsakiyar shekara ko kuma ƙarshen shekara bukukuwan da ba su yi addinin musulunci ba na shirka ne to dan kayi bakance ba za ka cika wannan bakancen ba Allah ya kiyaye kama addininmu na musulunci addini ne na tauhidi da sanin girman Allah subhanahu wataala duk wani abu da baya da kyawu in kai alkawari cewa akwai wata kuka ko akwai wata tsamiya da ɗan bori ke taya suna zubar da abin su kai ma kai ba kance sai kai to kakkai domin kakka zama ɗan bori kai ma ka lalace Allah ya kiyaye don haka bai da kyau wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga jabir Allah ya kara masa yarda anna rajulan qala yawma fathi wani mutum ya faɗa a ranar da aka yi buɗin makka ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inni nazartu lalle ni nayi bakance in fataha Allahu alayka makkata in Allah ta'ala ya buɗa maka makka an usalli fi baitul maqdis in ta baitul maqdis in yi sallah dan godiya kusan kilo 800 tsakanin makka da baitul maqdis wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli ha huna ki sallaka nan wurin ta isan kai nan fasa'alahu sai ƙara tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam faqala salli ha huna manzo Allah ya ce kai sallah nan fasa'alahu sai ya tambaye shi faqala fashanuka idan manzo Allah ya ce to kai ka sani tunda da na ce ma kai sallah nan in kai ne ta isa ba sai ka je can ba ya ƙara tambaya ce kai sallah kana muna da wannan masallacin da wancan duk dai wannan ma ya fi daraja رواه أحمد وأبو داود وصحاب الحاكم إمام أحمد دا أبو داود دا الحاكم سكا رويت أن حديثي كما سكا ينقدش فراك حديثي yana nuna idan mutum ya gwada wurin da za taya wani abu to ba dole ba ne ba dole sai ya je wurin ba muna ganewa ko? ba sai abin nan ko da ya gwada wurin ba dole sai ya je sai ya zaman shi kawai sai ya nemi wani wuri irin wannan wurin kawai ya bauta ma Allah subhanahu wataala ya ishe shi wa rabi sayyid al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda an nabi sallallahu alaihi wa sallam qal daga annabi jira da abinci Allah su kara tabbata gare shi yace la tushaddu ar-rihalu ba a ɗaure sirri la tushaddu shine ba a ɗaurewa ar-rihal kuma jam'i ne na rahal shine sirri sirrin raƙumi ba a ɗaure sirdinan raƙumma a yi balaguro da kaga mutum yana ɗaure sirrin raƙumi ne zai tafiya zai illa ila talatati masajida sai dai zuwa ga masallatai guda uku masjidil haram masallaci mai daraja wa masjidil aqsa da kuma masallacin Qudus wa masjidi hada da wannan masallacin nan muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wal lafdhu lil bukhari lafazin na imam al bukhari ne abinda hadisi yake nunawa cewa bakance ba ya cika idan mutum ya yi shi zuwa wani wuri daga cikin wurare in dai ba waɗannan wuraren guda uku ba ne su kadai ne wuraren da in kayi bakance to in kana iyawa ka cika yayi a ce kayi kafara saboda darajar wuraren da girman wuraren da matsayin wuraren wurare ne a duniya ba wurare masu daraja da albarka kamar su masjidil haram masallacin makka masallaci ne mai daraja mai girma wanda saboda girman shi Allah ta'ala ya sa makka ma haramtacciya ce ba a fada cikinta ba a yaki cikinta ba a cacce ku ce a cikinta ba a sa'insa cikinta saboda girman wannan daki inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin lalle farkon ɗakin da aka ajiye a duniya don mutane su je su yi bauta Allah subhanahu wataala shine wanda ke cikin Makka Allah ya sanya shi ɗaki ne mai albarka shari'a ne ga talikai gaba fi ayatun bayyinatu maqamu ibrahima a cikin shi akwai alamomi hidattu bayyanannu akwai maqamu ibrahima man dakhalahu kana amina duk wanda ya shigo shi to ya kasance amintacce da wuya ne akwai wahala ka gana fada ciki akwai wahala kasan ba ana iya samu wata rana amma dai da wahala ka gani barka gana kumus kumus ana zurta shi yana bugun mutane ba yi sai ta kai ta kawo akwai masu yi amma dai su ma sai a dade ba yi wani ya daga hannu za a yi sai tuna kai ba a waɗannan wani sai ya fasa da bari yan haɗa cikin jirgi sai a yi ko ba haka ba ko ta kaka mutum ya zai kana dariya ba wani ko karo ya kawo ma da abin da zai faruwa dai na bacin rai in kana cikin wannan ɗakin za ka samu aminci za ka samu zaman lafiya masjid al-aqsa kuma masallaci ne na annabawa Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir dukkan su masallatai ne masu albarka masallacin Madina kuma masallaci ne da manzo Allah yake kwanta a cikin shi sallallahu alaihi wasallam ka masallatai ne masu albarka waɗannan in kaya alkawari sai ka cika zuwa wurin su Allah ya sa mu dace wanda muka bari dai Allah kawo mu lada kuskure kuma ko akwai saura ko guda ya rage ko kuma la yace wani Umar qala qultu ya rasulullah an karba daga Umar Allah ya kara masa yarda ce inni nazartu fil jahiliya lalle ni na yi alkawali a jahiliya an a takifa lailatan fil masjidil haram ni tikafi na dare guda a cikin masallaci mai alhurma qala awfi bi nafsika sai manzo ce to ka cika bakancin ka mana muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wa zada al-bukhari imam al-bukhari ya kara fi riwaya fa'takif lailatan ko fa'takafa lailatan sai ka a sai da Umar ya tafi Makka yayi tikafin dare guda dai kuma ya dawo dan kaga ya nuna da in kai ba kance kaga daga Makka zuwa Madina bi san da kiyafu amma dai da haka nan manzo Allah ya ce ka cika ya nuna kenan in kai ba kance zuwa masallatan nan guda uku to in sun samu ne ka cika wannan ba kan mutukar dai kana da halin cikawa Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala alam ka karanta tambaya ɗaya ko?
Armi sai suka kwana uku da macen kawai, to sai ta ce kawai ba ta arma, akai akai da ita aka ta wajen iyaye kawai ta ce ba ta. To shi ne suke tambaya yanzu kuɗin abin ga sadakin kawai za a amsa ko ko har da kuɗaɗen da ya kashe mata na kaya da valis da wannan kuɗin. Tunda an yi da ita ce ba ta komawa.
Ya danganci abin mutum da ya aure mace bayan kwana uku kawai sai ta ce ba ta auren aka yi aka yi ta ce wallahi ta wata auren so take a sake ta kawai yanzu sadaki ne zai amsa ko ku ta abin da ya kashe zai cewa a mido mai abin shi ta abin da yake so in yana so ya tsaya ga sadaki in yana so ya ci duk kudin da ya kashe a biya shi ko dan ya huta hujjoji sai ya ci a biya ya kudin ya dan ita ma ta san cewa lalle ya ki zahira kuwa ne ta bata mai ne na'am kira sallar
an yi an yi ta ce taƙiya Masha Allah, wanda ya ce ya samu konkur na ya ta yi ya karo ko ilimi fankur da ya samu to yana da moto sai ce sai dauniya na ya ba an uwan baban shi motan sai baban sai ce a bar musu motan su suna bukata da shi ya ce to yanzu ya za shi kafara za shi komi mutum da ya samu damar da ya karin karatu na ci gaba yana da moto sai ya alkawarin cewa zai ba dan uwan baban shi Oban ya ji sai ya ce, "A, in ka ba shi mu kuma kafin za mu shi za mu hawa." Ya riga ya yi niyya amma baban shi ya zo ya ce kai ya bada, to ya za yi. Sai ya bar shi, shi kuma sai ya kafara ta sai ya kafara ta ciyarwa.
Na'am.
Wata tufatarwa shi ke.
Yawa, wanga ce na ƙarshe ce wai lokacin da lada yake kiran sallah me ya kamata ya yi ce.
wa lokacin da lada yake kiran sallah me ya kamata yi illa dan na kiran sallah ka ce in ya ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar jiya ba mun yi shi ba Jiya an yi ta fara kana yiwa ba ya wurin ba ya
ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati kai ma ka ce hayya ala salah hayya ala al falah kai ma ka ce hayya ala al falah Allahu akbar in ya ce hayya ala salati ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah shikenan da abin da yake faɗi sai dai wurin hayya ala salati da hayya ala falah in ka ji guda ka amsa yayi in kuma kana da lokaci duk wanda ya kira ka amsa mai lada ce za ka samu na yanzu masallatai sun yawa kuma lokutan sallar su ba guda bane magariba ne ce za ka ji kusa ana ita kadai wannan kowa ya yarda amma banda ita kowa da lokacin shi so da haka in kaga duk wanda ya ka amsa mai ka amsa mai ladaci kiran sallah in an ja shi an yi na larabawa na ƙuraishawa to shi ne za ka yi wajen minti huda na yi ana ta ye in ba yi shi ba kuma kaga minti ɗaya ma sai ga an kari kaga minti ɗaya kana amsa ai babu wani abu na'am
assalamu alaikum warahmatullah assalamu ana alaikum wannan tambaya ce don shiga ban ɗaki don zai yi tsari ko bayan gari wacce kafa ta ke ba ƙarfi
yanzu an shiga in aka shiga cikin ban ɗaki kamar zai yi tsari ko ba haya kamar wacce kafa ce ke ba ƙarfi yana tambaya wai idan mutum ya shiga magewaya in za ya tsugunnawa kamar kan wace ya kamata ya tsugunna wace ya kamata ake wace ake zannawa ha? in tabbata kawa hagu ake zannawa bisa ita sai a kafa ta dama haka ake ladabi ne daga cikin ladabba na biyan bukata bayan gari ko ba wajen za a yi idan magewaya irin wanda ake sugunnawa ce ta gargajiya in ta zamani ce kaga zanne za kai kamar kana aka musu kujera kala rawi ya ce kuma wallahi akwai daɗi ka yi zanne ka yi abin da wani na'am shi ke nan bismillah wala Assalamu alaikum. Wala, ina ina tambaya. Ce shi ya kasance a wa- a wancan lokaci yana yana karatu na samun sauƙin karatu na haddace shi. Amma yanzu ya samu kanshi cikin rauni ba karatu ba shiga. Ya ma da za a yi ya samu ya- ya ya dawo ko irin da. Eh, ya ce da in yana karatu yana samun natsuwa kuma yana rikewa amma yanzu kuma ba ya rikewa kuma dai ya yi rauni ya ne za ya dawo dawo da da cikin rayuwar shi dawowa da da ba ta da wahala in dai ba ka da abubuwan da za su hana ka dawowa da daɗin in babu wani nauyi wanda ya karhinka in akwai shi to sai ka yi haƙuri yawwa ka dai sanya mu kanka niyya cewa kana so ka maido da Na ko da in ta wuce ho shikenan Mm. ba ta dawowa ta riga ta wuce da can kai kadai kake yanzu kuma kana an daura ma kura annan da wasu yan diya kaga sai hakuri man kai kadai ne in kai kare kake ka rasa ka rasa natsuwa to kana yin meduwa da natsuwarka saboda kai kare ne ba nauyin kowa kan ka hayyar amma in dai kuna da yawa to sai ka yi hakuri yadda kake shi ko haka yake shi don mu ma haka muke shi kuma ba muke ba da irin tana ta dawo ba ta dawo saboda kadai kakka kare ka ci gaba da yi haka ake dama shi yasa ake son tun kayan nauyi ya zo maka kai abin da zaka yi. babba abu kayan nauyi ya zo ma matsayin ka na almajiri ka haddace qur'ani ko in ka samu ka ka kama shi shikenan komai zai ma sauki kuma kakka yarda ya kubce ma in ka same shi kakka yarda kai wasa ah, haddar ka ta alqur'ani ta zo ta lalace ka dage duk sati ka sauke qur'ani duk sati ka sauke qur'ani ka dage wani ma kwanaki ya kira ni shi ma da can haka lahiya lauki bare ne ya aure kuma ya kira ne ya ce da can karatu in ya wuce shi da ya dawo sai ji yana na yanzu kuma in yana yin shi ne yana jin shi da ya koma ba sai ji kamar da ba haka abin yake ko kana da kwanciyar hankali kana kayi karhin abin nan nauyin da ke kanka to akwai lokacin kuma a gani ba yiwa ka yi nagari kana kasuwanci ko kana aiki kuma ka dawo gida ka ce karatu a kai yara ma ba su barin ka gaskiya wallahi sai abu da ko ba haka ba musamman kana kana son yara da sun shigo ka dauke su da sun shigo su yi wurin ka kaga shike ba magana karatu ga uwar yaran ita ba tana su koyi wata magana zuwa karatu sai dai a hankali sai dai mutum ya ta neman taimakon Allah ya ta roƙon Allah gaskiya da Allah ya maido mai abinda ya kumce mai Allah mai iko ne kan komi na mun ga yake bara addu'a dan uwan shi ya ya kusa zawa daga mission ina bara addu'a Allah kawo shi lafiya tana bara addu'a ga dan uwan shi da ya kusa dawowa daga mission da aka tura shi Allah ya maido shi lafiya shikenan Allah ka ba mu lahiya Allah ka ba mu abinda lahiya zai karwa muna asiri duniya da lahiya marasa lafiyan ma Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna likita Allah ka ba su lafiya marigayen ma Allah ka ji kansu da gafara da rafa Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka shayi mana hawaye mai Allah Allah ka baka son mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah Allah ka kara musu san talakawa da san kasan nan ta mu ya Allah Allah ka kara musu mashawarta na kwarai waɗanda za su ba su shawarar da za ta kawo maka san mu ci gaba ya Allah Allah ka raba su da mugayen mashawarta waɗanda za su ba su shawarar da za ta mai da kasan mu ba ya Allah duk abin da shugabannin mu za su yi don su tuta mana ya Allah kan ka bar su yi shi ya Allah duk abin da za su yi domin su amfane mu ya Allah ka bar su yi wannan abin ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka tsare su ka kare su ya Allah daga harara yan bindiga da yan ta'adda Allah ka shirya matasan mu samarin su da yan matan su yan kasuwan mu kanana da manya Allah ka taimake su ya Allah ma'aikatan mu kanana da manya Allah ka taimake su ya Allah Allah ka biya mu kowa bukatar shi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah da yayi mana sanabban mu ya Allah Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa abin da muke karantawa ya amfane mu duniya da lahira ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين